شكرا أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباكية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض الله تعالى عن قلوب الأقدار غوث الزمان فريد داري على الإطلاق خاتم الهتمين أبو إسحاق على جبرائيل وارجى الله تعالى أن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المهضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فضل الله yau insha Allah za mu yi istimrari da karanta ashfa bi tarihi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam man zallazi ma sa'a qad wa man lahu husna faqat muhammadun هاد الذي عليه جبريل هبط من ذا الذي ما ساقت wane ne wanda tun da yake bai taba sabo ba qattun wa man lahu husna faqat waye duk aikinsa mai kyau ne muhammadu sai na rasulullahi shi ne manzala manzala mu neman saninsa shi ne addini mu gane shi shi ake nema ƙurani duk abin da Allah yake magana a alƙurani ba a musun kowa musun da ake yi a addini annai muhammadu ne idan aka ce ashadu Allah ilaha illallah sai wa ashadu annan muhammadan rasulullah Allah kowa ya san Allah ولئن سألهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ashe rikicin gabaki daya annabi ne kuma annabin shine musuluncin shi yasa a kullum muna jan hankalin mutane idan kace ashhadu an la ilaha illallah baka musulunta ba ashadu Allah ilaha illallah baka musulunta ba musuluncin baya yiwuwa sai ka ce wa ashadu anna muhammadan rasulullah shine musuluncin shi yasa malamai suka ce idan ka ce a shahadu annan muhammadar rasulullah ka shiga musulunci ko da ba ka ce a shahadu allah ilaha illallah ba saboda yadda da muhammadu rasulullah to shine asalin shine asalin imanin kenan abinda zai ganar da mu muna neman gane lamarin da Allah ya kulla a jikin sayyidina rasulullah mazalla ko shari'u shine mai cewa ayi ko a bari duk daga bakin mazalla ne duk abin da ka ji an ce tarattun fikum isnaini na bar muku abubuwa guda biyu sai ce alƙur'anu wasu sunnatu shine ƙur'ani da sunna annabi ko alƙur'anu wa isra'ci ƙur'ani da 'ya'yan gidana su ne man tamassaka bihim naja duk wanda ya riko da su ya kai itrat rasulullah jiya muna magana ana sanin mazala a hanya guda hudu biyar ne amma hudu su ne suke sanuwa a kan manzo Allah nafsuhu shine buruzi sayyidina rasulullah shine nafsuhu haihuwan annabi nafsu ana sanin sa da wannan sannan akwai kalbuhu zuciyarsa sannan akwai aqaluhu hankalinsa sannan ruhuhu ruhahu sallallahu alaihi wasallam ruhin manzala amma nabiyar sirruhu la yudrak fi dunya wal akhirah ba iya sanin annabiya a wannan halaran a ruhahu a ruhin manzala annabawa suke idrakin annabi a ruhinsa annabawa su kuma ulul azmi minar rusuli nubuwa risala su suna idraki amma bayan nan sai da ana idrakin aqalu qalbu nafsu ruha shi kuma yana shiga ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina wa hasanu ulaika rafiqa to anan siddiqai suna riska su siddiqai ba ba annabawa bane amma kujera ce wanda gab da gab ba annabta ba ce amma gab da gab daga wannan kujeran sai annabta to tunda annabta ba hawansa ake yi kaman sai in kai annabin ne amma ba aiki ake yi a hau annabta ba to za mu yi magana akan hukumi aqdil qalbin nabi hukunci akan itikadi na qalbin min waqtin nubuwatihi daga lokacin annabta ilam ka sani manana Allah wa iyyaka tawfiqahu da ni da kai Allah ya datar da mu mu fahimci mu samu tawfiki na gane ganewa anna ma ta'allaka minhu duk abin da ya rataya minhu daga wajen manzo Allah bi dariqi tauhidi ta hanyar kadaita wal ilmu billahi da ilimi na Allah wasfati da sifa nasa wal imanu bihi da ba da gaskiya da shi wa bima uhiya ilaihi da abin da aka masa wahayi zuwa ga annabi Muhammadu fala gayatul ma'rifati yana isa matuƙa na sanin Allah wa wuduhil ilimi yana daga cikin kuma bayyanan ilimi yana daga cikin kuma bayyana na ilimul yaqini wal intifa'u anil jahili da korewa gabarin jahilci bishai min zalika da wani abu daga daga korewan aw shakkin ko kwanto aw raibin ko ko kwanto dai fi a cikin sa wal ismati manzo Allah kasancewansa ma'asumi ne min kulli ma yubadu ma'rifatu da duk abubuwan da za a yi kishiyan saninsa bizalika da wannan waliki ne kuma da yake ne haza ma wa qala ijma'ul muslimina alayhi wannan shine abinda duk musulman duniya suka yi itikadi manzon Allah ma'asumi ne wala yasihu bil barahin al wadihati bai inganta da dalilai mafi bayyana ba an ya kuna fi ƙudil anbiya isiwahu a ce akwai wani akadi na annabawa in ba wannan ba fala yutardu ba za a bijirantar ba ala haza bi qawli ibrahim a ce to in haka ne annabi ibrahim ko kwanto kenan yayi misali rabbi arini kaifa tuhiyal mauta arini kaifa tuhiyal mauta ubangiji ka nuna mu ya kake kake raya mutacce kala bala ubangiji ya amsa yace ya amsa arini kaifa tuhiyal mauta Ƙala bala walakin ya ce awalan tumin abinda Allah tambayi annabi Ibrahim. Awalan tumin ba ka yi imani ba ne ya Ibrahim sai ce bala bi mana na imani walakin le dama inna kalbi. Na yi haka ne saboda yaƙini na ya ƙaru. إذ لم يشك إبراهيم في إبار الله تعالى annabi Ibrahim bai yi kokonto cikin labarin Allah da Allah ya bashi ba bi ya yi mauta akan cewa mutum yana mutuwa Allah ya raya shi babu kokonto cikin haka walakin sai dai annabi Ibrahim arada dumani na tulqalibi ya so ne zuciyarsa ta samu natsuwa wannan shine zuciyarsa ta samu natsuwa ta ƙara samun natsuwa shine yaqini wata rakan munazati sai bar munaza limushahadatil ihya'i saboda yaga yadda ake rayawa fasala lahul ilmul awwali bi yuqihi shikenan sai Allah ya nuna masa fa khus arba'atun min ad-diyuri ka kama tsuntsaye guda uku hudu sannan ka yanka su bayan ka yanka su sannan ka ajiye su akan dukkan dutsuna ala kulli jabalin haka Allah ya ce a sham ne abin ya faru zai ce ka sanya su ala kulli jabalin shine ake magana idan kullu kullu ne duk dutsunan duniya ne Allah ya yi amfani da shi amma kullu jabalin yace kuma duk dutsen da yake kasar sham anan ne abin yayi a summa ijal ala kulli jabalin kaga ashe kullu ba kowane kullu ba ne ke zama kulliya akwai kullu ba abin sannan Allah sai ya bashi izinin kai haka wara da ilimin sani sai ya nemi ilimi na biyu kuma bi kaifiyati ya zanyi shi ne ga yadda za ka yi ka ga yadda ake rayawa wa mushahadatahu kuma ya ga mushahadan abun kuruku alwaje usani na biyu anna ibrahima annabi ibrahim alayhi salam inma rada ihtibara manzilati inda rabbi annabi ibrahim yana son ya gane matsayinsa ne a wajen ubangiji don haka ya nema wa ilimin jabati dawatuhu kuma yana son ya san idan ya tambaya za a amsa masa bi su'alihi min rabbihi tambayar da ya ubangijin wai kun qaulu ta'ala sai annabi Allah ya ce masa awalan tumin ya ibrahim ba kai imani bane awalan tumin ba kai imani ba ne da na ce zan raya mutacce tashi ba kai imani ba ne ka gaskata manzilatika minni da irin matsayinka da ke gare ni wa hullatika gashi na zaɓe ka wasu ifa'ika na zaɓe ka khalilu istifa'i kenan الوجه الثالث فسكا نوكو أنه سأل زيادة اليقين من قال يا روكي قال يقيني وقوة الدمانينة da ƙarfin dumanina wayin lam yakun fi awwal shakk ko da yake dama tun farko babu wani shakka ciki iz izal ulumu daruriyati domin ilimai akwai na darura akwai nazariyat ilimi daruri shine abinda ba ba ba sai ana baka mama ana aihuwanka ana sa ma mama a bakinka za ka fara tsuza waye koya maka wannan daruri ne ba nazariyat ba ne kowa ya sani haka yanzu mutum Allah yana haihuwar bera ana haihuwar bera ana haihuwar mage idan an haɗa su a fili shi kyanwan ya san macin wancan ne shi ma wancan ya san mai cinsa ne kowa zai ware wa ya gaya masa baya bukatar kokuwa amma nazariyat shi ilimi ne wanda sai ka ci guminka tukunna ka gane misali ka ce manzala shi ne farkon halittar Allah har gobe akwai wanda bai gane ba saboda in an ce farkon halittar Allah shi farko yana kallon annabi Adamu ne ta annabi Adamu an yi ƙasa kafin shi halittar Allah ma yake magana annabi Muhammadu shine farkon halittar Allah wanda to sai mutum ya buga kafin ya gane annabi Muhammadu shine farkon halittar Allah ana fahimta? haka abubuwan suke nazariyat kenan ka ta tafadala fi quwwatiha ana samu tafaduli cikin karfinta wa tsarayani shukuki da kore shakka ala daruriyatul mumtani ga daruri wanda ake hanawa wa mujawizin fi nazariyat kuma an halata a nazariya fara da intiqalu min nazarin sai aka nemi ciransa daga nazari ila au habarin ko habaru ila al-mushahadati zuwa ga mushahada wa tarqi da hawa min ilmin yaqini daga ilmin yaqini ik ilmin yaqini akwai ilmin yaqini akwai haqqul yaqini akwai ainul yaqini mataki uku ne ilmin yaqini daban haqqul yaqini daban ainul yaqini daban mutumin da wuta ta ƙona shi da mutumin da yake jin labarin wuta tana da zafi da mutumin da gobara ta kama shi rigarsa da kira ka cire masa a jikinsa wa ya fi sanin wuta to to haka abubuwan suke ainihin laikini kenan haƙu laikini kuma ilimin laikini kuma gashi maratib salasa haka abubuwan suke tafiya falaisa labaru kalan mu'ayyana ce labari baya kaman mu'ayyana wale haza ƙala sahalu jina abdullahi tustari saboda haka sahalu ɗan abdullahi tustari ke cewa sala kashafal gidayriyan annabi annabi ibrahim ya nema a buda masa ne gani uruku kashafal gidayi kenan li yazdara bi nuri liqini tamakunan fi hali dan ya samu yana da yaqini yana da ilimin yaqini yana da hakul yaqini amma ai a gaban sa ya gani kaga ainul yaqini kenan eh in an yi a gabansa kuma an yi a gabansa shi aka ce ya kashe kuma bayan ya kashe an raba shi ma'ana an cuccuɗa naman gabaki daya an haɗa shi waje daya an ce an daka naman naman an haɗa shi an cuɗa shi da naman tin amin tsuntsuwa da tsuntsuwa da wata tsuntsuwan misali an cuɗa an haɗa an nika an kira sun tashi kowane ai kaga aina laikini ya gamu akwai wani shakka nan babu saboda haka ba maganan shakka ga annabi ibrahim alwajin rabe annahu lama tajja alal mushrikina lokacin da yake mu kafa dalili akan mushrikai bi anna rabbuhu cewa Ubangijinsa yuyi wai mitu ya ce Allah yana Allah na yana kashewa yana rayawa zalaba zalika min rabbi saboda haka sai aka ce to an haka ne ya nema Allah yayi hakan a gani ne sai a yi tijaju iyana saboda a nuna masa abun a fili a nuna masa kuma alwajen hadis fuska na biyar قول بعضهم هو السؤال على طريق الادب tambaya ce amma ta hanyar ladabi ya sha bamban da tambayan da uzairu yi shi nan annabi ibrahim rabbi arini arini ku duba kalmar rabbi arini kaifa tuwiyal mauta Ubangiji ka nuna mu ladabin, ka nuna mu kaifa turiyar mauta, ya kake raya mutacce. Can kuwa, shi kuwa cewa yi, an na yi wuyar lahul, an na yi wuya, an na taya, wani ne ladabi, taya. tambayan da yake nan annabi yallahu al-arda ba'da mautiha ta yaya zai yi a kashe abu a raya shi ta yaya kaga inda shakka nasa ne amma na annabi ibrahim ba shakka ciki raddi arini ne ya roƙi Allah ne an nuna masa ba ɗaya ba ne an gane alwaji walamis shi ne ce almuradu a ƙadirni ala iya ilmauta ubangiji ka ƙaddara ni ka nuna min yadda za ka raya mutacce leda mai na kalbi don zuciya ta natsu ana hazil umniyati saboda wannan bukatu alwajhu sadis fuska na shida annahu ara min nafsi shak mun nuna masa kaman yayi kokonto kaman kaman kokonto cikin mun nuna masa ne dan yayi dan abai a sanar da shi wa ma shakka amma manzo Allah annabi Ibrahim bai shakka ba lakin an yi haka ne li jawaba dan a amsa masa sai zada qurbu dan a kusantar da shi ya kusanci ubangiji wa qawlu nabiyina alayhi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa akan wannan waƙiya nanu a haƙo bishakkin min Ibrahim. Nanu a haƙo bishakkin min Ibrahim, ni ne mafi mu ne aula mun shakka da annabi Ibrahim a ce ya yi shakka, to mu ne mafi aula mun yi shakka ba annabi Ibrahim ba. Na fahim, liyane kuna Ibrahim shakka, an yi kokonto a an kore ne annabi Ibrahim ba zai shakka ba wai ibadu lil hawadir dhaifa an nisantar ga hadiri mai rauni an ta zunna kai zatan haza bi Ibrahim kai zatan annabi Ibrahim ya yi shakka ba haka bane ananu muqinuna bil basi muna da yaqini cikin tashin kiyama wai ya wallahi la mauta muna da yakinin ubangiji zai ta da matattu balau shakka ibrahimu da annabi ibrahim zai shakka lakunna auladi shakki minhu inji manzo Allah wannan magana mata manzo Allah yayi ta ne adaban ladabi eh annabi ibrahim da zai shakka manzo Allah ce mu ne muka fi cancanta mu yi shakka to kaga adaban wata wadu'an kaskantar da kai Allahu akbar imma ala tariqil adab an yi magana ne ta hanyar ladabi aw ane yuridu ummatahu ko yana nufin mu ne mafi cancanta mai shakka ummatu muhammadi amma ba annabin ba ba annabin ba allazi yajuzu alaihim shak wanda su shakka a gurin su ya halata ba komai awala tariqit tawabi ko kuma an yi ne fuskan tawabu kaskantar da kai wal ishfaqi da tassasa in hamal in hamulta qissata ibrahim ala itibari hali idan ka dauki kissan annabi ibrahim ka dauke shi kai itimanin sa akan jarabawa ne au ziyarati ini ko karuwan yakinin sa bayan kulta idan ka tambaya fa ma ma'ana qauluhu to me ma'anan fadin ubangiji fa in kunta fi shakkin mimman mimma anzalna ilayka idan kana cikin kokonto ne mimma anzalna ilayka ya rasulullahi da abinda muka turo maka fasalil ladina yaqrauna alkitaba min qablika ka tambayi wanda suke karanta alkurani suke karanta littafi kafin kai an fahimta wayin kunta fayin kunta fi shakkin in kana kokanto mimma anzalna ilayka daga cikin abin da muka sauko muka da shi ya rasulullah fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablika ka tambayi wanda suke karanta littafi kafin zuwanka laqad ja'aka alhaqqu min rabbika ai alhaqqu shine qur'ani anan ja'aka alhaqqu me yazo maka alhaqqu shine qur'ani min rabbika daga ubangijinka fala takunanna min almumtarin ba za ka zama daga cikin masu kwanto ba ba za ka zama daga cikin masu jayayya ba ya rasulullah wala takunanna min allazina kazzabu bi ayatillah ba za ka kasance daga cikin masu kareta ayoyin Allah ba fatakuna min alhasirin balle ka zamo daga cikin masu hasara ba ka daga ciki ya rasulullah baka daga ciki hazar ka kiyaye ka kiyaye kanka wajen fasarar alkur'ani in ka zo irin wannan karka yi irin fasarar nan na kamare shi ka fara ta sama ulaika allazina yal'anuhumullah wa yal'anuhumullah inuna wani ya tashi fasarantawa wai ce wulaika wayannan humul ladina ulaika ladina la'anahumullah sune wanda Allah ya kine musu wai la'anahumul la'inuna wa kuma kinanu suka kine musu abin da ake nufi ulaika ladina la'anahumullah ulaika ladina la'anahumullah wai nan su ne wanda Allah ya tsine musu wai lanun la'inuna masu tsinuwa suka tsine musu masu tsinuwa ba tsinanun suka tsine musu ba Allah ya yi Allah ya yi wa kalbaka sabbata Allah kalbiya wa kalbaka da zuciyata da zuciyarka Allah ya tabbatar an yi hatsura bibalika wani abu ya fada cikin zuciyarka ma zakarahu babul mufassirina ka kiyaye wasu sun yi fassarar amma ba haka abin yake ba to kar mutum ya tafi da fassarar yayi zaton cewa haka Allah yake ne ba haka bane an ibn abbas ruwaya daga abdullahi ibn abbas hibrul ummati Abdullahi bin Abbas yana daga cikin masu tafsirin Alƙur'ani tun zamanin manzala. Sai na Aliyu bin Abi Talibin, Abdullahi bin Abbasin, Abdullahi bin Umar, Abdullahi bin Mas'udin, sai na Umar bin Al-Khattab, sai na Abubakar Siddiq, sai na Aliyu bin Abi Talibin, su goma sha ne. wanda su suna tafsirin alkurani tun manzo Allah yana dare amma farkon wanda ya fara hada mutane a karanta tafsiri Abdullahi bin Mas'ud ne shine farkon wanda ya fara tara mutane ya karanta a Kufa me isbatu shakki a ruwayan yana korewa ne kar mutum ya dinga nasabta shakka ga annabi Muhammadu fi ma uhiya ilayhi cikin abun da duk aka yi wahayi wa manzo Allah wa na min al-bashari domin manzo Allah ai da yawa akwai yan gabadai gabadai suna turawa manzo Allah shakka saboda bashariyar da take jikinsa ba ba idrayin wannan shi sai ne magana akan bashariya me basharu kawai me bashariya saboda wannan bashariyan ta daraja ce ita ce mafi rauni a halitta amma mafi girma a wajen Allah ina ma ana basharu wannan bashariya ita ce mafi rauni ba ta da ƙarfin mala'iku ba ta da ƙarfin aljannu ba ta da ƙarfin rauhanai amma sirrin Allah a jikinsa Allah ya sa wannan basharun wannan bashariyar a jikin wannan sirrin Allah ya sa duk halitta suka zamo suna ƙarƙashin wannan bashariyar ina duba ko menene duk girman abu duk inda abu ya kai to mutum shi yake sarrafa shi saboda inna ja'alnaka halifatan fil ardi saboda wannan ne Allah ya sanada mu Allah fa misla haza a misalin wannan la yuzu alaihi jumlatan baya kasance a dauke shi jumla alaihi salam bal karkala ibn abbas abdullahi dan abbas ya fada wa gairu lam shukkan nabiyyu manzo Allah bai taba yin shakka ba wala yas'al kuma in an ce fas'al Allah in an ce manzo Allah ka tambayi wanda suka yi kaza sai Allah ya ce la ashku wala as'alu ba zan yi tambayan ba kuma ba na shakka ba zan yi tambaya ba eh kaga Allah ya faɗa baiwa za mu zo cikin hakan yana cewa wana ai ibn jubairin wa hasanin wa haka qatadata imam qatada ya rawato annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ce ma ashku wala asalu ba zan ba na kokonto kun ba wanda zan tambaya wa matul mufassirin ala hadha amma wa mufassirai ko da yawa daga cikin masu fassara sun tafi akan haka waqtalafu fi ma'anil aya sun yi ikhtilafi cikin ma'anan aya fakila abinda suka ce almuradu abinda ake nufi qul ya mahmudu lishakkin ya rasulullahi ka gayawa wanda yayi shakka ka gayawa wanda yayi shakka yayi tambaya ba manzon Allah ne mai shakkan ba a'a ummatu ne a cikin al'ummansa ne tare da ya zamo halal ne ja'izi ne shakka a cikin a cikin akan haka shine bayan kunta fi shakkin idan kana cikin kokonto mimman azalla ilaika daga cikin kaga muhadama ne ga manzala amma yana nufin ummatu ana magana ne da manzala saboda ba wanda Allah zai yi magana da shi in ba annabin ba to gashi da annabin ake magana amma magana tana sauka ne ba annabin ake ma magana ba al'ummarsa ake shine misali inna fatana laka fatahan mubina li ghafira laka Allah ma taqaddama min zambika annabi Muhammadu bai da zunubi bai da zunubi liya gafirar lakallahu ma ta ƙaddama min zambika wa ma ta akhara liya gafirar lakallahu don Allah ya gafarta maka ma ta ƙaddama min zambika abinda baka yi ba ma ta ƙaddama min zambika abinda baka yi ba wa ma ta akhara da abinda ko za ka yi ka yi ba komai saboda babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da zunubi qattun ba ta ba samu ba eh shine manzo Allah ji ma saqan wa man lahu sanafaqan Muhammad hadi allazi alaihi jibril abad manzo Allah kenan qalu wa bi surati nafsiha ma dalla ala hadha tawili yayi nuni akan wannan tawili shine kauluhu qul ya ayuhan nas ya ku ka gani ya ayuhan nas ya ku mutane in kuntum bi shakkin min dini in kuna da kokonto cikin addinin da nazo muku da shi fala a'budu allazina ta'buduna min dunillahi bazan bauta wa abinda kuke bauta masa ba matukan ba Allah bane walakin sai dai ni a'budullaha zan bauta wa Allah allazi yatawaffakum wanda shi yake kashe ku wa umirtu an hore ni an akuna minal mu'minina ni in zamo mai nayi imani ne ba na ƙaryata ba kaga wannan ya nuna ashe wannan ayar tawilinsa ya ba da wancan wakila almuradi bilhada a larabu abin da ake nufi larabawan da suke tare da manzala wa gairin nabi da wani annabi ba amma ba annabin ba ba annabi ne mai shakkan ba kama kala layin asharakta idan ka haɗa in ka haɗa kanka da wani kaza laina sharakta ya rasulullahi idan ka yi shirka annabi sai na zai shirka la ya badan na amaluka za a rusa aikinka ba aikinka ba aikin mabiyanka saboda mazala amma ka ga lamirin a kansa ne laina sharakta mazala ya shirka akwai wanda ya kai shi sanin Allah akwai wanda ya kai shi tsoron Allah to ta ya amma kaga daukan kayan shi aka dora ma saboda ba abokin maganan sai shi yanzu misali ai ana amsan a yanzu zan ce misali ina shugaba zan dora ka in ce ka je ka rike bangare kaza ƙa'ida kaza da kaza da kaza duk amma duk wanda ya sabawa za ma magana ai kai ne na jin kamar shi ne irin waƙiya da ta faru kwanan nan a kano ko na yin hizba da shi ya yi magana a kan daurawa sai wahabiyawa sai suka gaggama an taɓa dini ne shirme waye mafi cancanta a yi ma magana shi ne abokin magana shi kuma sai ya je gyara haka abin yake amma sai suka malkwaya abin kawai sai aka ɗauke shi kamar shi ne addini in da aka taba shi ma an fita a addinin ma watakila saboda rashin fikira da tunani irin wannan ne wanda ya cancanta ka yi mar magana shine abokin magana ka ai akwai mutanen da za ka yi magana da su in sun kai dubu to da mutum ne za ka yi magana shine mai hankalin da za ka iya magana ya gane amma an ba haka ba za a jefa mutane cikin rudani Allah ya kiyaye wal muradu gairuhu ومثل ذلك قوله تعالى فدن ubangiji ya kawo fala takun fi miryatin min man ya'budu haula'i ka gani fala taku karka zamo fi miryatin ya rasulullahi karka zamo kana tunani kana kokonto mimma ya'budu haula'i akan wanda wa'innan suke aikatawa suke bautawa kaga manzon Allah ana nufin ba shi ne mai kokonton ba al'ummansa ne wani zirau kasiran akwai irin wannan suna da yawa a alkurani to idan ka zo ka caba ka dinga kaiwa annabi hari kenan yawanci kuma abin da yake faruwa a yanzu mafiya yawa hakan ake kaiwa annabi har yanzu a cikin wahabiyawa ba su yadda dole annabi Muhammadu mai laifi ne da wallahi haka dole annabi Muhammadu in wai inda aitin da Allah ya ce le gafirar laka Allah ma ta kaddamu min zambika wa ma ta akara inda bai yi laifin ba Allah ya faɗa haka suka dauka haka suka dauka haka suka dauki waje da kabalan fada haka suka dauka da yawa har a cikin malaman garin nan ma ko wanda ya ce jibrilu ne musulunci da annabi an yi a garin nan an yi a garin nan sharif musa bodinga ya tashi cakume shi a cikin masallaci ya ce wallahi zai kashe shi kuma da kwana arba'in ya mutu Allah ya kiyaye irin wannan to duk wanda aka bashi irin wannan ruwan ya sha da Allah me zai hana bai dinga ganin annabi daidai yake da kowa ba ba ladabi dole ka ɗauki talƙinin abu a wajen malaman da suka san abun ga yadda abin yake ga yadda abin yake shikenan amma kawai kana ganin kana jin larabci wanda ko ni ne na larabci na shirya larabci na ba dole wani ka zo ka bani kai mun bugu daya ba zai yiwu ba in ma larabci in faɗa maka ni na san abin da nake nufi na ajiye abu ka zo haka kawai to sai dai ka ce wallahu alam amma wallahi baka isa ka yi mun hawan kawara a haka ba a iya nawa ba wai na hadisin manzala ko na alkurani haka abubuwa suke Allah ya kiyaye qala bakaru min allahi ala tarahu yaqulu baka ga ubangiji yana cewa ba wala takunanna min allazina kadzabu bi ayati llah kar ka zamo daga cikin masu ƙareta ayoyin Allah fatakuna min al-khasirina Allah sai ya ce annabi ne yake ƙareta ayoyin amma maganan waye ake gama wannan bai kamata a ji tsoro ba amma an kazo wala takunanna min allazina kazzab kar ka zamo daga cikin masu ƙareta ayoyin Allah dama annabi ya taba ƙaretawa kenan shine yayi ko ba haka ta nuna ba ta kun ba haka ake nufi fatakuna min alhasirina sai ka zama daga cikin mutanen da suka yi hasara annabi Muhammad mai fitar da mutane daga hasara laqad kuntum ala shafa hufratin min nari fa anqazakum minha anqazakum fa ni na duk wani mutumin duniya kaf kafiri ne dan wuta ne annabi Muhammad shi ya cire shi daga wutar duk wanda ka sani duk halittar da ka sani dan wuta ne amma manzo Allah shi ya cire shi Allah ya kiyaye wa huwa sallallahu alaihi wasallama shi manzo Allah kana mukazzibun fi ma yadu ilayhi ayana kare ta manzo Allah akan abin da yake kira zuwa gare shi ne fa kaifa yakunu mimman yukazzibu bihi to ya kuma za a siffanta shi wanda yake karyatawa bayan shi ake karyatawa ashe ba shi ne mai karyatawa ba shi ake karyatawa jama'a wallahi ku lura wallahi ku lura bari sake muku wani analysis kadan ku rike wannan bunela islami ala hamsin shahadata Allah ilaha illallah sai me wa anna muhammadan rasulullah nau kenan shahadata Allah ilaha illallah nawa nawa wa anna muhammadan rasulullah nawa to kaga har gobe malamin Buhari bai sani ba shahadatu la ilaha illallah ɗaya ne wa anna muhammadar rasulullahi ɗaya ne sai Allah ya hada Allah da annabi lokaci ɗaya ba wanda ya isa can amma ta ce wata kimu salata watutiyar zakata wata sumu ramadana wata hujjul baiti wawa wawun da ya zo na farkon shi ma ma'adufu ne ala zalika ko istinafan ne amma biyar shadata la ilaha wa anna muhammadar rasulullahi sai Allah ya ce daya duk yanda za ka yi ɗaya ne saboda haka ba wanda ya isa raba Allah da annabi Muhammad to amma abin nufi annabi Muhammad shine ake nufi shine kuma addinin annan Muhammad shi ne addinin shi ake nufi shi ake nufi Allah ya kiyaye za a ji kunya ran tashin kiyama sai mutum ya zo da dangajejin gemu a yi mara irin ya kauce din nan sai ka ci kana daga cikin halin suna ce mun sani dakata a tsaye da ke wannan annabi muhammadu wallahi tallahi huwa kullu wallahi tallahi wallahi tallahi annabi muhammadu shi yake yin komai wallahi duk wani abu da ka sani wallahi annabi muhammadu ne rabe-raben nan kai duk abin da ka sani wallahi annabi muhammadu ka sani ba ka sani ba annabi muhammadu domin ba wani abin da Allah in dai da hannun abu in dai da in dai Allah yana da hannu a kanka to an yi an yi handi over an barwa manzo Allah shine yake lura da kai shine second command shi Allah da annabi yake magana saboda ba abokin maganar shi yanzu saboda Allah in kuna da hankali a taura magana waye injila fa zabura fa to ya da aka zo magana alkurani aka ce kuma a daina wancan gaba ɗaya a daina magana wannan ake magana saboda shi yake ne magana Allah ta fita Allah kenan jama'a magana Allah wata ta fauta ki sai goya ne saboda annabin ne saboda annabin ne wa fasihun li jami'iha duk abin da aka zo da shi ya ƙare kafin zuwan manzo Allah an saukar da littattafai 104 ne amma zuwan alkurani sai ka ce duk a bar wancan gabaki daya an sa su sun koma an mai da su shago an kulle ba a ta su mai abin ya zo annabi muhammadu annabi muhammadu to idan mutum bai gane in dai baka gane ba to gaskiya akwai sauran aiki in dai mutum bai gane annabi haka ba to akwai sauran aiki akwai sauran aiki duk wannan duk rabe-raben da ake yi duk annabi ne bai bayar ba mai duk shi ne duk shi ne shi yake bayarwa Allahu huwa al-mu'min wa rasulu huwa al-qasim Allah shine mai bara almodi al-qasim kuma manzo Allah kamar yadda ka san duk mutumin da tun lokacin da aka fa'ar mutuwa a duniya in aka je kabari ana binciken annabin ana bincike ai shi yasa annabi Muhammad yake cewa ya Aishatu inna ma yutununa fi quburikum bi akai na fa ake muku duk wanda zai zo a tsare shi a kabari manzo Allah ya ce inna ma yutununa fi quburikum bi saboda ni akai na eh akai na ne wai shin zamanin manzan Allah ne kawai ko tun farkon lokacin da aka mutu ne. Ai, kowa ya zo ne a rigan na'ibi, kowane annabi ya zo ne a rigan na'ibi. Na'ibi ne na manzan Allah, amma ba shi ne annabin ba, wai za ka zallawo min saƙ annabi na. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لتؤمنن به ولتنصرنه sai ka ce eh qala aqarartum wa akhadtum ala zalikum isri ku kafa shaida da kanku sahan inji Allah sahan eh ka ka sahan yace to shikenan wa man tawalla ba'da zalika daga yau in annabin yazo mai sunan annabin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in yazo ya zamo ka saba me Allah ce ulaika hum fasiquna fasikai fa annabawan Allah ya kira su gabaki in suka gigin abinda suka yi shar'i da Allah da manzo Allah akan manzo Allah to wannan me ya kamata ka gane tallan annabi ake ma tallan annabi ake yi kuma manzo Allah na ci shekarar 1400 da wani abu yanzu da kuma wasa ga Allah har gobe ka taba kai wani kabari an binne shi annabi Muhammadu bai zo kabarin ba to taunai ina ake farawa ka taɓa ganin juyin daren da ba yi da shi ba to ina lokacin da ubangiji ke sauka da da asuba cikin dare shi kuma a ina yake a lokacin saboda ka ka gane duk juyin da ake ciki manzo Allah ne saboda shine na'ibin Allah shine shi yasa aka ce wa rahmati wasi'at ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون أي رحمتي وسعت كل شيء رحمتا ta yalwaci komai ai rahmat ce yalwatan komai yanzu anan ba cikin rahama muke ba rahama ne gashi har da fanka wasu kuma suna gumi a yanzu haka ba rahama ba ce shi kuma gumin da yake shi ma akwai abin da ake mar amfani da shi a wannan lokacin kuma gashi na cikin bala'i ne amma kuma yana gumi amma ana cire wani cuta a jikinsa don in ba don haka ba zai kome Allah ya ƙara mana su mazala. فهذا كله يدل على أن المراد بالخطاب غيره wannan duk ana nuna maka maganan ana yi da wani ne ba da annabi mubasharata to yanzu za mu koma arrahmanu fas'al bihi anan za ka gane anan za ka gane kujeran annabi Muhammad arrahmanu fas'al bihi khabira to wani wani ne khabiru waye rahman anan za a yi gwari za ka gane Allah kai mu gobe insha Allah anan wannan daga nan za in dai kana da foundation to daga nan za ka fara gane yaya annabi ma yake nema tukuna to daga nan za ka dinga ɗora tubalinka ɗaya bayan ɗaya ka kawar da duk wani ɗan iskan da yake ganin annai muhammadu buke ba kowane za ka rusa shi arrahmanu fas'al bihi khadira Allah ya mu Allah ya ba mu nasara Allah ya dace حسب المؤمن وحسب الواكي وليس لعبد سوابده بين سبب النبي مغلوب ولد بالعبيد محسوب فقر عدو انك القدير ايانا انك المريد ولا يكون غير ما يريد أرى العبيد كيف تنهار المريض وكيف نزل ما لا يريد لتستجيب من العدوين وسوء وعادتين لا تسكن تاري لآدم فقد بقى واد من الإنادى وارزقني سوري وزدني خيري وتكسر المدد سوري غيري سارة سرا قريبا يأتي كل ليلة ولا تعلم متين يا متين يا متين بك استجرت وإسماءكم أجد بين النار فإذا لم يكن شيء ولا قصير لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة إلا بي ولا أنت الذي فإنما أخرت لجهد يا رب ابن مايل تمؤثر وهو الذي كاره نسرا وعلي وصحبي الأبراني على أمرك ولفاتهما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين كرامنشي كرامنشي da